بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بر الوالدين وصلة الأرحام قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ورجال ذي القربى ورجال الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلى وقال تعالى وصي الإنسان بوالديه حسنا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نعم.
نشكر لي ولوالديك نعم باب بر الوالدين وصلة الأرحام wato wannan babi yana bayani dangane da abin da ya tabbata daga ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke umarni game da abin da ya shafi kyautata wa mahaifa uwa da uba wasilatul arham da kuma abin da ya shafi sadar da zumunta wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi sadar da zumunta da kuma kyautata wa mahaifa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa abudullaha ku kaɗaita ubangiji tabaraka wa ta'ala da bauta wala tushriku shay'an kadda ku haɗa komai bihi da bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala wato kadda ku ɗauki wani kaso na bauta ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ku baiwa wani daga cikin bayi na ubangiji duk abin da ake yin shi don allah tabaraka wa ta'ala shi kadai to baya halitta a yi wa wani daga cikin bayinsa wannan wani mala'ika ne ko annabi ne ko aljanne to bai halitta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa bilwalidaini ihsanan sannan kuma ku kyautata ga mahaifa iyakacin kyautatawa ma'ana wa an tuhsinu bil walidaini ku kyautata ga mahaifa ihsanan iyakacin kyautatawa wa bidil qurba sannan kuma ku kyautata ga ma'abuta zumunta wanda ya zamanto akwai zumunta tsakankaninka da shi zumunta ta kusa ko zumunta ta nesa wanda ɗan uwanka ne kun fito ciki ɗaya ko uba ɗaya ko mahaifiya ɗaya ko da baban shi da babanka ko da maman shi da babanka ko da mamarka da maman shi da sauransu waliyatama sannan kuma ku kyautata ga waɗanda suke marayu ne waɗanda mahaifansu suka rasu kafin su kai shekaru na balaga duk wanda ya zamanto yana yaro ƙarami mahaifin shi ya rasu to wannan maraya ne to a kyautata zuwa gare shi to a kyautata zuwa ga alyatama su ne marayu jam'i ne na alyatim walmasakin sannan kuma ku kyautata ga waɗanda suke miskinai su ne waɗanda suke mabukata talakawa waɗanda suke buƙatar a agaza musu to ku kyautata zuwa gare su waljari zilƙurba sannan kuma ku kyautata zuwa ga makwabci wanda yake ma'abucin zumunci wanda makwabcinka ne a gida sannan kuma yana da kwai zumunta tsakankanin kai da shi waljaril junub sannan kuma ku kyautata ga makwabci wanda yake na nesa shine makwabcinka ne ta bangaren gida amma kuma wato ajinabinka ne ba alaka ta jini tsakankaninka da shi to shi ma wannan a kyautata zama da shi wasahibi bil jambi sannan kuma ku kyautata ga aboki wanda yake na sashe ita ce mace wanda kuke zama tare da ita wabni sabili sannan kuma ku kyautata ga waɗanda suke 'yan bulaguro ne ɗan bulaguro wanda guziri ya yanke mai a cikin tafiyar shi shi ma ku kyautata mai ku ɗauki wani abu ku bashi wanda zai ci gaba da shi ya tafi wanda zai kai shi zuwa inda zai tafi wa ma malakat aymanukum da kuma abin da hannayenku na dama suka mallaka na bayi su ma ku kyautata zuwa gare su ku rike su a matsayin yan uwanku ne bararuwanku ne kada ku kallafa musu abin da ya fi ƙarfinsu duk abin da za su aikata to abu ne wanda a hankalce za su iya aikata shi idan kuka ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu to ku kama ku agaza musu cikin aikata wannan abu wa ta'ala ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala ku kiyaye dokoki na ubangiji allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junanku bihi da sunan Allah tabaraka wa ta'ala wato zaka ce wa mutum ba ni dan Allah ka bani dan Allah yi mun kaza dan Allah yi haƙuri dan Allah da sauransu allazi tasaaluna ko tasaaluna wannan kowace daga cikin su ƙira'a ce wanda take sabita zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙira'a ce wanda take mutawatira wal arham sannan kuma ku ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda kuke roƙon junanku da shi kuma wabil arhami da kuma sadar da zumunta ko wattaqul arhama ku guji zumunta kadda ku yanke ta idan aka ce wattaqul arhama ina gani a ruwayan jumhur duka wal arhama ne ko yawwa to jumhur suna karanta wal arham amma hamza yana karanta wal arhami to in aka ɗauka wal arhama ma'ana wattaqul arhama ku ji tsoron zumunta kadda ku yanke ta ya zamanto a kullum kuna sadar da ita kuna kyautata wa zuwa ga 'yan uwanku wanda suke na zumunta in muka ɗauki al'arhama kenan yadda jumhur suka karanta amma wal arhami ma'ana wattaqul arham wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ku ji tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala ku kiyaye dokokin shi wanda kuke roƙon junanku da shi wabil arhami sannan kuma kuke roƙon junanku da zumunta habawa ne ni ne hudan gidan wane ka taimaka mana saboda iyayenmu ma'aika mu wannan abun to ku ji tsoron haka nan kada ku yanke wannan zumunta Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yasluna ma amara Allahu an yusala bihi sannan kuma yana ambato da bayin Allah waɗanda suke ulul albab kamar yadda a farkon ayal Allah ce a faman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ma inna ma yatazakkaru ulul albab sani dai ma'abuta hankula sune suke ɗaukan galgadi sune suke wa'azantuwa to daga cike na daga cikin sufofin ulul albab sune allazina yasiluna ma amara Allah waɗanda suke sadar da abin da Ubangiji ta'ala ya yi umarni an yi salabihi a sadar da shi na sadar da zumunta da kyautatawa zuwa ga waɗanda akwai zumunta tsakankaninka da su da kyautatawa zuwa ga masu ƙaramin ƙarfi talakawa da ba su alheri da sauransu. Waƙala ta'ala Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Wa wasainal insana bi walidaihi husnan, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa wasainal insan, wato mun yi wasiya ga mutum husnan ta ya kyautata biwalidaihi ga mahaifansa wato mun yi wasiya ga mutum ya kyautata wa mahaifansa iyakacin kyautatawa wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wasiya ya zartar da hukuncin cewa Allah ta'budu kadda ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi kadai bangaren abin da ya shafi bauta duk abin da aka ce wannan ibada ne to da dan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ake ba dan wani ba to Allah ta'ala ya zartar da wannan hukuncin yayi wasiya kadda ku bauta wa kowa sai shi kadai wa bil walidaini ihsanan sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi umarni da a kyautata wa mahaifa iyakacin kyautatawa imma ya buloghanna indaka likibara ahaduhuma ubangiji ta'ala ya ce in ahaduhuma idan ɗaya daga cikin mahaifanka guda biyu ya buloghanna likibara indak ya isa shekaru na girma kuna tare da shi aukilahuma ko kuma su dukan guda biyun suka isa shekaru na girma suka manyanta suna tare da kai to idan za ka yi musu magana falata ƙullahuma uffin wato kadda ka ce musu uff ahir wato uffin wannan ita ce kalma wanda take ta ƙasa daga cikin kalmomi wanda suke masu muni wanda za ka iya gaya wa mutum to kadda ka ce musu ahir wala tanharhuma sannan kuma kadda ka kyare su kadda ka tsawatar da su ka musu magana wanda take mai kaushi a lokacin da kuke hira da su wa qullahuma qawlan karima idan ka tashi za ka musu magana ka musu magana wanda take mai tafshi magana wanda take mai daɗi kyakkyawa wanda take cike da ladabi da girmamawa da mutuntawa واخفض لهما جناح الذل من الرحمة Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wakhfid janahar zulli, ka sassautar da wato fuka-fukai na ƙasƙanci, ka sassautar da ka ƙasƙantar da fuffike na ƙasƙanci lahuma ga mahaifanka minar rahmati saboda tausayinsu. Wa ka ce, Rabbi ya Ubangiji irhamhuma, ka ji kan mahaifana da rahama, ka gafarta musu kurakuransu ka biya musu bukatunsu na alkhairi ka fitar da su kumya kama rabbayani sagira wato kamar yadda suka tarbiyance ni suka kula da ni suka kula da cina da shana suka tausaya mun a lokacin ina karamin yaro wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa wasainal insan ubangiji yace mun yi wa dan adam mun yi wa mutum wasiya biwalidaihi game da ya kyautata ga mahaifansa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wato mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa wahanan ala wahanin rauni akan rauni wato ta ɗauke shi ga ta a cikin wato ita dama mai rauni ce mace sannan kuma ta ɗauke shi a cikin cikinta wanda zai ƙara mata wani raunin akan raunin nata na da wa fi saluhu fi amain sannan kuma yayan shi yana kasancewa ne a cikin shekaru guda biyu bayan an shayar da shi mama tsawon shekara guda biyu ko wata ashirin ko wata ashirin da biyu ko wata sha takwas gwalgwadon yadda ya wadatu da mama to kuma sai a yaye shi Allah ta'ala ya ce a nishkurli wa liwalidaika wato ya kai bawa na ka gode min sannan kuma ka gode wa mahaifanka uwa da uba ilayyal masiru makoma zuwa gare ni take na'am
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه wannan hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga baban Abdulrahman shine Abdullah dan Mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Abdullahi dan Mas'ud yace sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama nace da shi ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wato daga cikin ayyuka wani aiki ne wanda ya fi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wani aiki ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi so ya fi ba da lada da yawa a kan shi, ƙwala assalatu ala waqtiha ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa Abdullahi ɗan Mas'ud yin sallah a kan lokacinta. Wato ya zamanto mutum ya yi haba-haba lokacin sallah idan ya yi ya tashi ya bayar da ita. wannan shine aikin da ya fi kowane aiki lada a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala qultu thumma ayyun abdullahi dan mas'ud yace sai nace ya jakadan Allah sannan kuma wani aiki yake biye da wannan aikin bayan na yi sallah akan lokaci kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarni na sai kuma wani aiki ne yake biye da ita qala thumma birrul walidain ma'aiki alaihi salatu wassalam yace sannan kuma kyautatawa mahaifa kyautata zamantakewarka da su da kyautata musu ta fuskar maganganu da kyautata musu ta fuskar ayyuka qultu thumma ayyun sai nace ya rasulullahi sannan kuma wani aiki bayan na kyautata zama na ga mahaifana sai wani aiki yake biye da wannan a wajen lada wala aljihadu fi sabilillah yace yaƙi cikin ɗaukaka addini na ubangiji tabaraka wa ta'ala wato shi yake biye da wannan ibada wanda take mai girma ta kyautata wa mahaifa wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثي دغ أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أغريشي أبو هريرة يتي معيكي صلى الله عليه وسلم يتي لا يجزي ولد والدا wato ɗa baya sakaita wa mahaifin shi da alherin da mahaifinsa ya mishi illa an yaji da huma mulukan sai dai in shi wannan ɗan ya samu mahaifin shi yana a matsayin bawa abin mallaka yana ƙalƙashin wani fayashtari yahu wannan ɗan ya siyi wannan mahaifin nashi a wajen wannan mai gidan nashi fayu'tikahu ya 'yantar da shi sannan kuma ya sakaita mai da kyautatawar da yake mai wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصم رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه حديثي نقبا دقى أبي هريرة رضي الله عنه hallo dai kamar yadda shi ya rawaito hadisin da ya gabata wannan ma dai nashi ne hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyukrim daifahu to ya girmama bakonsa duk wanda bako ne ya sauka a wajenka to ka yi ƙoƙari ka mutunta shi ka kyautata mai wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyasil rahimahu to ya sadar da zumuntar shi duk wanda ya zama to tsakankanin ka da shi akwai zumunta to kai kokari ka sadar da wannan zumunta din ko da ta fuskar abin da ya shafi wato arrasail ne alhatifiyya bangaren abin da ya shafi imma letir daga cikin wazaf ko letir daga mesaji ka aika wa mutum na gaisuwa an kwambi ba a gaisa ba da sauransu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyaqul khairan aw liyasmut manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan zai tashi idan zai yi magana to falyaqul khairan ya faɗa alkhairi wanda za a bashi lada akai auli ya smut ko ya yi shiru ya yi tsit ya ja bakin shi ya kyale game da faɗar sharrin da za a mai ukuba a kai wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منه مقامة الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القبيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك من وصل من وصلك وأقضع من قضعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وعمى أبصارهم متفق عليه وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصل من وصلك وصلت وصلته ومن قطعك قطعته نعم وعنه رضي الله عنه قال حديثي دغ ابي هريره يردل الله تقال تبتا اغريشي abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha ta'ala khalaqal khalq haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da ya gama halitta halittu ga baki ɗayansu ya halitta halittu hatta idza faraga minhum hadde yayin da ya gama halitta halittar halittu ga baki ɗayansu ya cika ta qamatir rahim sai zumunta ta tashi ta tsaya faqalat sai ta ce wa ubangiji subhanahu wa ta'ala hadha muqamul a'izi bika min alqati'ati wannan tsayuwa ce nayi tsayuwa ce ta wanda yake neman tsari da kai daga yanke daga ka yanke rahamalka a gare shi duk wanda yake neman ka ka kare shi daga yankewar rahamalka a gare shi to wannan tsayuwar ka ce tsayuwar shi ce ne haza muqamul a'iz bika wannan tsayuwa ce ta wanda yake neman tsari da kai min alqati'ati daga yankewarka rahamalka a gare shi qala na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce tabbas haka ne amma tardaina an asila man wasalaki shin zaki yadda in dinga sadar da muradun duk wanda yake sadar da ke duk wanda yake sadar da ke duk wata manuha da yake da kwai ta alkhairi in cimma mai wannan gurin nashi in sadar da shi zuwa ga wannan manufa da yake yi wa aqda man qad'aki sannan kuma in yi watsi in yanke alaka ta ga dukkan wanda ya yanke alaka da ke baya sadar da ke faƙalatu bala ta ce ya ubangiji wannan hukunci da kadartar na yarda da shi haka nake so duk wanda yake sadar da ni to ka dinga biya mushi bukatun shi ka dinga sadar da shi ga muradan shi duk wanda yake yanke ni kai ma ka yanke shi daga rahamarka qala fa zalika laki ubangiji tabaraka wa ta'ala ce da ita fa zalika wancananki abin nan da na faɗa miki laki kin samu wannan dan alhurmar da kika nema za a yi miki ita summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace iqra'u in shi'tum idan kuna so ku karanta wannan ayar ubangiji ta'ala ce fa hal asaitum an yabuku kusanta bakwa in tawallaitum idan kuka juya idan kuka bijire daga barin waɗannan abubuwan da aka muku wa'azi abubuwan nan da aka galgade ku da su idan har kuka bijire ku amshe su ba to an yabuku kusanta bakwa an tufsidu fil ardi ku yi barna a cikin ƙasa wato qaddi'u arhamakum ku dinga yanyankewa zumuntotunku ku dinga kin sadar da zumunta ku dinga yankewa zumunta ubangiji ta'ala ce ula'ika wancananka waɗanda suka zamanto masu barna a cikin ƙasa masu yankewa zumunta su ne allazina la'anahumullahu waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nesantar da su daga rahamarsa fa asammahum ya makaftar da su wato ya kurmtar da su ga barin jin gaskiya da kuma amfani da gaskiya wa a'ama absarahum sannan kuma ya makaftar da idanuwansu ga barin ganin gaskiya wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin lil-Bukhari a cikin wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari faqala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa zumunta man wasalaki wasaltuhu dukkan wanda ya sadar da ke man wasalaki dukkan wanda ya sadar da ke wasaltuhu ni ma zan sadar da shi ga muradansa zan biya mai bukatun shi wa man qata'aki dukkan wanda ya yanke ki ya daina sadar da ke qata'atuhu ni ma zan yanke alkhairi na daga gare shi ba zan dinga zuba mai alkhairi ba na'am وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك والصحابة بمعنى الصحبة وقوله ثم أباك هكذا هو هو منسوب بفعل بفعل محذوف أي ثم بر أباك وفي رواية ثم أبوك وهذا واضح نعم وأنه رضي الله عنه قال hadisi na gaba daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo faƙala ya rasulallahi ya ce ya jakadan Allah man a haƙƙun nasi bi husni sahabati wane ne mafi cancantar mutane daga cikin mutane wa ya fi cancanta da in kyautata zamana da shi ƙala ummuka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mahaifiyarka ita ta fi cancantar da ka kyautata zamantakewarka da ita ƙala tsumma man ya ce ya rasulallahi sannan kuma sewa bayan na kyautata zamantakewata da mahaifiyata sewa qala ummuk manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mahaifiyarka ne qala thumma man yace nace sannan kuma waya ma'aikin Allah bayan na kyautata zamantakewa ta da mahaifiyata karo na biyu qala ummuk manzo Allah ce mahaifiyarka da ka kyautata zamantakewarka da ita qala thumma man yace to karo na hudu ha bayan na kyautata zamantakewa ta da mahaifiyata karo na farko da na biyu da na uku sai kuma wa qala thumma abuka ma'aiki alaihi salatu wassalamu nace sannan mahaifinka muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya wannan mutumin yace ya rasulullahi ya jakadan Allah man a haƙu bi husni suhuba wane ne mafi dacewa da in kyautata abokantakayya ta da shi da in kyautata zamana da shi ƙwala ummuk ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mahaifiyarka summa ummuk sannan kuma mahaifiyarka summa ummuk sannan kuma mahaifiyarka summa abaka sannan kuma ka kyautata zamantakewarka ga mahaifinka summa adnaka sannan kuma wanda yake kusa da kai summa adnaka sannan kuma na kusa da kai summa adnaka fa adnaka fa adnaka was sahabatu ba dar abin da yake nufi da yace mana haqqun nasi bi husni sahabati a hadisi na farko ma'ana as-suhba shine kyautata zamantakewa ta wa qawluhu summa abaka faɗai shi da yace kuma a wannan hadisi na biyu na ruwaya ta biyu da yace summa abaka summa adnaka adnaka haka za huwa mansubun haka ya zo a nan abin yi wa wasali sama a baka wato mansubun ne bil alif ko bi fi'ilin mahazufin da alifi da fi'ili wanda yake abin shafewa wanda kaddara shi ake ai thumma birra abaka sannan kuma kyautata wa mahaifinka sannan ka kyautata wa mahaifinka ma'ana thumma birra abaka sannan ka kyautata wa mahaifinka wafi riwayatin summa abuka a cikin wata riwaya ku summa abuka ma'ana sannan kuma mahaifinka wa hadha waduhun wannan li'irabin sa a fili karare yake saboda hadafi ne akan ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka na'am wa anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawayhi indal indal kibari ahaduhuma aw kilayhima ahadahuma ahadahuma aw kilayhima thumma falam yadkhul jannata rawahu muslim na'am wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala hadisi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ragima anfu wato hancin shi ya turmuza da ƙasa sun ragima anfu sannan Allah ta'ala ya ƙara turmuzar da hancin shi daga ƙasa sun ragima anfu sannan kuma Allah ta'ala ya ƙara turmuzar da hancin shi a ƙasa ya shiga ya lime a cikin ƙasa. man adraka abawaihi dukkan wanda ya riski mahaifan shi guda biyu inda likibari lokacin manyantakarsu lokacin da suka manyanta shekaru ya cin musu a hadahuma aukilaihima ɗaya daga cikinsu ne ya riska ko kuma dukkan guda biyun amma falam ya dukhulil janna bai aikata wani aiki na kyautatawa zuwa gare su ba wanda zai shiga aljanna ta dalilin wannan aikin da ya aikata wato duk wanda ya riski mahaifan shi lokacin da suka manyanta ba su mai addu'a ba ba su ce Allah ji kanshi ba Allah saka mai da alheri Allah mai albarka ba to Allah ya tilmuzar da hancin shi da a ƙasa wannan hadisi muslim ya rawaito shi wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa usila ilaihim wa yusi'una ilayya وأحلم عنهم وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء والمل بفتح الميم وتجديد اللام وهو الرمال الحار أي كأنما كأنما تطعمهم الرماد رماد الحار وهو حار حار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق الآكل الرماد حار من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم نعم وأنه رضي الله عنه حديث دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريش أن رجلا قال يا رسول الله أبو هريرة يتي حقيقة ونمتين يتي يا جكادا الله صلى الله عليه وسلم ya ce inna li qarabatan ya ce ya rasulallahi haƙiƙa ni ina da kwai abokanan zumunta ina da kwai ‘yan uwa waɗanda suke dangina ne abokanan zumunta ta ne asiluhum ina sadar musu da zumunta amma wa yaqda'uni su kuma suna yanke mun zumunta a kullum idan aka ce na sadar da zumunta zumunta ta sadu tsakankanin ni da su to kadda ka yi tambaya ma ni ne na tafi na sadar da ita amma su ba sa sadar mun da zumunta ta sannan kuma al'amari na biyu wa uhsinu ilaihim ina kyautatawa zuwa gare su wajen abin da ya shafi maganganuna da ayyukana ina kyautata musu ina musu alheri amma wa yusi'una ilayya su kuma suna muna namun a kullum abin da za su aikata na muni wanda zai cutar da ni shi suke aikatawa wa ahlumu anuhum wa yajhaluna alayya sannan kuma ina ɗaukan haƙuri game da dukkan abin da yake faruwa tsakankani na da su na rashin jituwa in ɗauki haƙuri in danne zuciyata amma wa yajhaluna alayya su kuma kullum suna ta yi min katobara suna ta yi min wauta faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la'in kunta kama kulta lalle wallahi idan har ka kasance kamar yadda ka faɗa nan kamar yadda ka faɗa nan na cewa kai ne kake sadar musu da zumunta su ba sa sadar maka sannan kuma kai ne kake kyautata musu su kuma suke munana maka kai ne kake dannewa zuciyarka kake ɗaukan haƙuri amma su kuma kullum ka toɓara da wauta suke ta yi maka to fa ka annama tusifuhumul malla tamkar kana ciyar da su toka ce wanda take mai zafi tamkar kana ciyar da su ne toka wanda cike mai zafi wala ya zalu ma'aka min Allahi zahirun alaihim wala ya zalu ma'aka zahirun alaihim wato agaji ba zai gushe ba tare da kai min Allahi daga ubangiji ta'ala ba za ka gushe ba a kowane lokaci kana tare da agaji daga Allah maɗaukacin sarki alaihim akan su waɗannan mutanen naka a kullum kai za ka ci nasara a kansu ma dumta ala zalika matuƙar dai kana kan waɗannan siffofi guda uku da ka ambata na baya wannan hadisi muslim ya rawaito shi wato siffuhum ma'anar da ya ce wato faka anna ma tusiffuhum malla tusiffuhum bi dhammi ta'i tu wa kasri sin da yi wa sun wasali kasa to si wa tashdidil fa al muhmala marad diya kenan ba shin mai ruwa ba kenan wa tashdidil fa'i da yi wa fashadda ƙarfi tusiffu faka annama tusiffu humul malla yace wal mallu bi fathil mim wa tashdidil lam abinda ake nufi da al mallu da yiwa munjaye wasali sama da yiwa lam karfi wa huwa ramadul haru ita ce toka wanda take mai tsafi to fa ai faka annama tud'imuhumur ramadul harra wato kai ka ce kana ciyar da su ne toka wanda take mai zafi alhara na'at ne na arramat wato toka wanda take mai zafi wa huwa tashbihul lima yalhaquhu min al-ithm wato wannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fa annama tusifuhumul malla wato wannan tashbihi ne kamantawa ne lima yalhaquhum ga abin da yake riskar su waɗannan ƴan uwan nashi wanda yake sadar da zumunta zuwa gare su min al-ithmi na laifi bima ya lahaku akilar ramadi lahari ga abin da yake riskar mai cin wato arramadi lahari toka wanda take mai zafi min al'alami na raɗaɗi an kamanta laifin da suke yake riskar su a kowane lokaci da irin cutar da raɗaɗin da yake riskar wanda yake cin toka wanda take mai zafi amma wala shay'a ala hadhal musini ilaihim babu komi na laifi akan wannan wanda yake kyautatawa zuwa gare su ba za a ce ba mutumin da yake baka toka kana ci ai shi ma yayi laifi to shi babu laifi akan shi lakin yanaluhum ismun azimun sai dai laifi mai girma yana samun su waɗannan ɓangaren ɗaya wanda suke munana zamantakewarsu da shi bi taqsirihim fi haqqihi saboda takaitawarsu da suka yi a cikin haƙƙinsa wa idkhalihim al'aza alaihi da kuma shigar wasu cuta ga shi wannan dan uwan nasu wanda yake sadar da zumunta ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mafi sani abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bihadhal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik